الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العربات تفضل وتر شعبان shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba a manta ba mun tsaya da rashi na ɗari da arba'in da biyar a cikin kitabun jinayat za mu tashi da rashi na ɗari da arba'in da shida babu diya ko kuma anwa'u diya babu diya za mu tashi anwa'u diya shafi na ɗari biyar da casa'in da biyar muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya haɗa zamana malin ce anwa'u biyati nau'o'in biya inda mun faɗi ne biya a shafin da yake cewa hiya malin ladhi yajibu bi sababil jinaya wata dukiya ce da take wajaba saboda dalilin wani laifi da aka ita ake kira wato biya sannan ke wasu adda ila al-majliya alayhi awwali ana ba wanda aka yi laifin ko waliyansa aga wata kila ya mutu sai a ba waliyansa to sai faɗi yanzu anwa'u biya ne nau'o'in biya sannan bai kafin nan mun kisan da ya zama wajibi a yi maka biya mun tattauna akan wannan sai yake to adiyatu takunu mugallazatan wa mukaffafa ita biya tana iya zama ko dai wanda za a korara a zafafa wajen karɓar wato biya an mukaffafa ko da za a yi sassauci an fahimta da jahu yawwa yanzu ne ma kun san a kotu kamar da aka ce alƙalai suna yi akwai abin da kes ɗin da yanzu misali akwai wanda za a iya ba wa alƙali option cewa ko dai ne kake ya rukita ko daurin shekara hamsin ko kuma tara misali ko kuma a ce duka to a nan ne idan alƙali yake yi wa ladabinka a kotu amma wanda aka zo dilla da gunta aka ce doka ɗaya ce kawai kamar sai zagi annabi alaihi salatu wassalam ba wani abu duk yadda kai lade shi a kotu ba wani da sauki dilla da gunta kun bai da da ko yau wato shi ne a ko wanda aka yi iya wannan shi ne za ku wani lokaci alƙali ya ce to shi ke da an zo mutum ne gaggawa wasu ke to shi ke da haka wata ila tsofin ne ne ai kaza ko kaza ko kaza to iya lade gunta a kotun ma sai a ci kyauta masa Allah ya yi. Yanzu ne ma ne yake to, yake balmu kafa wanda ta yi mutu ƙasin da faɗa. Mai sauƙin tana wajen ta ne wajen wato kisan kuskure. Ita mai sauƙin ba, ina ce biya mu kafafa. Saboda kisa ne na kuskure. Wani mugalla za ta tafi mu sun shi da amdu. Wanda ake gallaza kuma wanda sai ka ba da gangan ba ta gangancin ba domin ta hukuncin da rawan mun sani yawwa wa amma biya su kafin la'amdi to ga shi nan amma biyar kisan ganganci kuwa idan a ba wa dinin jami idan ma abota wato jinin wanda suke da alaƙa da jini suke da haƙƙi a kan wato jinin da aka ɗaure to shi ne ma da yake bayyana masalahu alaihi tana tana da alaƙa da wanda suke sulhu a kai suka sulhu da mun tattauna wannan matsala a baya ne ma da baka ga gina yana yi ta amma gina jayi saboda abin da ya gabata na kaza hadisi amru dan sai ana biyi an jabi mafi kyawu hadisi haka marfu'a da yake ba ba man ka tala muta'allidan bi bi'a ila awliya al-maqsud duk wanda ya ci kan kai da gangan to za a kai shi ne zuwa ga mu wanda ke da haƙƙin wanda aka kashe kai kun bayyana kamar yanzu da ake gani cewa wani ɗan takara ko ɗan majalisa ko waye ya sa an kunna wasu ta mutane to haƙƙi ne na su waɗanda aka ce wa ɗan uwan nan a mika ta hannunsa cewa zuwa su decide da suke zuwa yamma domin jinin ɗan uwansa ne uku yanzu da kyau ko da zai yake cewa to a bayin jawo katal sun san gara ba sai yadda a ya kashe musu ɗan uwan shi ba a kashe ɗaya kenan wai jawo aka bi biya in sun gara ma su karɓi biya domin haƙƙin su ne wani da talatu da hikka ita kuma ana ba da hikka guda talatin mun faɗi hikka ita ce shekara nawa ga kuma idan shekara nawa ko tariya kun manta shekara hudu barakallahu fi sai yake ko kuma wa talatuna jaza ko yake shekara biyar guda talatin ita kuma wa arba'una khalifatan ita ma mun fassara cewa a bada kuma guda arba'in khalifatan wace wadda ta kai rakumiya ya take ya bita ko yawa wadda ya kai ya daukar shi kai tsaye wa ma zalahu alaihi ba huwa lahu duk wanda aka yi shiru a kai kuma to abin da suke shiru a kai to shi ne za a ba su kamar yadda abin da suke yi su masu haƙƙi alƙali zai ce to ba komai tunda kun yarda wa zalika li tashbihi al-aql an yi haka ne za a tsananta biya mun ce al-aql shi ne biya wajiyatul mukallaza ita kuma niyya da ake tsanantawa a kai yace bi atin min al-ibl za a bada raqumi guda 100 in budu ne 40 min ha auladuha guda 40 a samu masu ciki sun kusa haihuwa kaga 40 to dino kenan gabanin wata gida ba wata yan biyu a ciki ko uku yawa to da haka kaga tadmisin kenan an kaurara maimakon guda 100 kawai wane mutum لقوله صلى الله عليه وسلم سود النبي ياتي على وتورارا إن بيد الخطأ سوي العبد ما كان بالسوء والعصا سيدي حقيقة biyar kuskure wanda ta yi kama da ganganci to ma kana bi sau'i ita ce wanda wanda ta yi kama da ganganci ita ce wato wa kisan kan da aka same shi da biyar bulala wal asa ko sanda sai yake yakin min al-ibl sai a bada rakumi dari min ha arba'u da fi buduni ha auladuha amma saboda a gallaza a samu guda 40 kowace da tanta a cikin ta ta ku rayuwa in kan yiza fa guda 140 ke shi ne mugallaza sai a tsaura rayi da ba za su ji ba da shi ai ai rai yana da kima ba ku ga a farko mun biya ba cewa gujewar duniya ya fi sauki a gurin Allah fiye da ran mutum daya amma saboda kawai mutanen ne saboda suna son bukatu zai sa a tafi unguwa guda ina gaya ma wanda zai je a farkon karatun mu mun faɗa wanda zai je ya odar bokaye bokaye yadda ake rigin kuma bilin na motoci wallahi haka su shigo da za a kawo ta ajiye wasu kwangila za a ita wata shida wannan gida za a zaɓen shugaban kasa ko to kwangilar ta kare domin ba su ba wanda suka fi kuma idan sun ɗebo su kuma ba za a kare ba sai ran da aka rantsar da sannan kwan gida za ta kare in dalas za a biya in naira ko in biyu haka za a yi sannan wani ne zo kafa kuma da shi ne rika ba da doka cewa yana buƙatar jini kaza kuma jinin nan na adolescent mutane ke so mata ko namiji matashi da ya data ɗan shekara sha biyar sha shida sha bakwai duk wannan dokan bokaye duka wai da abubuwan su ne to shi ne ma da yake gaya mana a yake to wajibatul amdi biya ta ganganci ko ta kone fi malin jani wahda ta ganganci wanda ya ne gudiya dukiyar ta shi kaɗai zai biya inda ta gangan yayi amma biya ta kaɗai yi wace yana amdi amma ta kuskure ko ta mai kama da ganganci ko gaban fara yanzu wanda ya hau mota ya yi overload overload yadda kuka gara yanzu ana ɗiwon mutum hudu sai da mutum takwas a motarsa da ne ya da kaya a saman motar yadda kuka gara yin nan kuma ya ta hutun daga wurin yanzu wannan in aka samu kisa da kuskure ne ko na ganganci ganganci ne ko kuma wanda ya zo babu a hydronic din nan ko eh sai ya sa ruwan omo shi ma dan gaji ne zalla kun bai da da ko ko da baya gani sosai kuma yana yin da daddare ya ba san baya gani ko kuma yana mugun jin da shi bai mace jiya ba duk ba kuskure ya dan gaji in mutum ɗari ya kaje duk hukuncin mutum ɗarin nan yana kanta shi ne abin da ake faɗa to ka shi ne ma da yake gaya mana a nan cewa yanzu yake ba la ƙafi na kila ƙafi shi na kuskure da mai kama da gangaji to dangin wanda ya ce sannan gaba ɗaya su za su haɗu su biya miliyan ɗari da sha biyar da aka ce su za su biya wa hum asabatu shine dangin su shine asaba ai karabatu ai ana nufin dangin sa azzukur amma maza mata ba ruwan su albaliguna balagagu duk wanda ya kai shekara sha biyar ya fara zuwa kwani addini ya fara zuwa gurin da ake kiran su gomitin ya fara kan karamar zara'a sa addini ya fara gaji da baya da waya ba za a ci bai da kuɗi wani sa dubu talatin sai a karɓe a ce da izan biya ma sai ya biya wallahi to haka ake me yasa akwai hikima a musulunci hikimar al'adi kuma dangin uba eh ta bangaren uba su za a taɓo almusiruna masu wadata al'ukala masu hankali kaga mai wadata duk da waya dubu talatin an dora a hannunsa yana da wadata ayi shi ne abin da ake faɗa dan sarki ne baban ka bai da lafiya wato kana da waya a hannun ka ce ba ka da kuɗi maganin dubu takwas ake biya wai ya ga wai ba kuɗi ga waya a hannun ka dubu ishirin da biyar ka sai ai kafa kai yanzu wai ina ga ba ba zai siyar ba wallahi aka zai biya wai ba kuɗi ya ga ba an rasa asibiti ba kuɗin da za su biya ga waya wani ma iphone sai a hannun ka amma aka baban sa zai mutu eh dai da ku dariya amma haka kai da shi to an kada mu da baban ka tukace da waya yawa kide ce wayar kullu bihi mul aba kun ji ko a cikin hadda bakaji wani makawan ma ba ya fika kudi ba kare ko jiya zai da kan da wata alwajira ta yaro da wata almajiri ya zo ya take zo ta ɗauko a kuɗin da ta wajen da ta daga na ce neman ta a ta a kenan eh wallahi ina kallon zai rasa ya nema ba zai wuce alwajibi da fara da hannun da kiran sa ta yaro a kuɗaɗen da ta ɗau wani abu ta bani eh wallahi zai biya nan na ganci na da ikon Allah wane mutum ta yi abin jirgi a yi eh zai ce wajen nu da wanda yake da cuta da ɗaɗɗiya ga wanda chronic ulcer shine almanin muslim ko zamani wani yana da wani ciwo da ƙarfe a jikinsa ai akwai ciwon da za ka kawai sai dai a rasa ko kullum cikin magani mutum ne kawai masu hawan jini misali yawwa ko sikila ko a za ga wannan ciwo ne da sai dai Allah ya sauƙaƙa sai sai yake wal halimu da tuba me za ka mewa da tuba babu ai mutuwa kawai an gane ko sai dai mutum Allah ya ce shi yana da kyakkyawan jiki ya ta tafiya a haka har ka ya ɗau shekaru da yawa amma tsufa ai shi kenan an tawo hanya in gano azmiya amma duk wayannan da muka lissafo suna da wadata kar ku ɗauka wa suna da kuɗi a azmiya suna da wadata da za a iya kallo in dai yana da waya a hannu za a kai domin so ake kowa ya ji a jikinsa wala yadkhulu fihim unsa amma ban da basu wani yake ko da mai kuɗi ce ba ita sai dai ta ga dawa ta taimaka ta baya wala fakirin ko talaka wala tajirin ko karamin yaro duk kuɗin sa an ban man gado kuɗi da yawa ba shi wala majnunin ko ba ku wala mukhalifun li dinil jani ko kuma dan uwan zare amma ba addinin su ɗaya ba shi kirista ne shi kuma wannan musulmi ne لأن مبنى هذا الأمر على النصرة. دوما أبدا أكا جينا هنا الأمر أكا جينا في حقوق asali don taimako ne to kaga wa haula ilayhi min ahliha wannan da aka lissafo ba ka ce ahalin da za su taimako kuma su kan taimakon su ke bukata yanzu an mai kansa ai taimako shi ne ka taimake shi da musulunta yawwa wa asli wujubu diyyati ala al-aqila asalin wajen dindiya akan dangi hadisi abi hurairah kale yake ittajala timra'atani wasu mutum biyu sun yi fada yin hujjar da kabila hujjar faramat ilahu man ukra bi hajar sai dai ta je fado da dutse to baka talaka hawa ma bi bada da ta kaje ta ta kaje abin da yake cike ciki ne da yake kaje dutse da dutse ta fadi abokan faduwa ta za ta yi fada kan cike ko kuma wani lokacin da uwar ta mutu dan bayan wani wani lokacin da abincinsa yana zuka da daga cikin turo bulatan kafinta to da zarar an samu wani lokacin Allah ya ga dama sai shi ma dan yabi sai ba abin numfashi ya tsaya komai ya tsaya faka dan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya hukunci da cewa annabi ya ga jamili ya abdi cewa biyar dan cikin da za a bada ne bawa namiji awwali gajin ko baiwa mai shine juya kan dan cikin dan jayi wa qadadi bi yadil mar'ati ala aqilatiha sai annabi ya bada hukunci cewa ita kuma matar hukuncin biyar ta gaba ɗaya dangin da su za su biya aqila su za su biya kun ji wannan ko to mu bi kasa biyadul aba ba saurin hannu kaga an tsero za ka ga kuma ka ga abin da zai baka mamaki wayannan jam'iyyun da muke da su ba jam'iyyar da ba ta ɗebo makamai babu gaba ɗayan su kowa ya samu dama makamai yake ɗebowa fita sai dai kawai a ce wani sun buwa su tsauri amma Allah ji suna ɗebowa fita in suka zo wucewa ka ga annabi alaihi salatu wassalam faɗa cewa ka ɗauko makami ka tsorata ɗan uwanka da shi annabi ya halarta ko amma za ka yi abubuwan nan shi sa zaɓe ya ishe ni wallahi gaba ɗaya Allah Allah nake zafi yin nan da ya wuce saboda gaba ɗaya sun lalata wa ‘ya'yanmu da ƙanne tarbiyya za ka an yi mota guda kowa da makami iya wannan kawai ai an dawa na cin mutane kowa da makami tsirara wanda annabi ya hana mun biya da ku a nan ya hana ka ɗauko makami ka fito da shi tsirara me yasa annabi alaihi salatu wasallam ya ce wanda zai shiga kasuwa da takobi a hannu sai ya ce ya rike gurin kaifin ko haka annabi ya ce ya rike gurin kaifin amma tsirara za ku zo ya yawo ne to shi ne yake to biya ta ga sauran hannu a kawai saboda wani abu ko zaɓe ko wani abu hayaniya ta fara wani ya kawo wani duka ya mata illa to ba rai ba mun gama da matsala rai mun za a biya mu je ɗari da sha to yanzu kuma idan ba a kashe mutum ba ba amma an matsilla to bari ku ji yadda musulunci ya kawo sai yace yuzari fil insani min al-a'da'i ma minhu udun wahidin yadul a'da biya ta gabbai ana samu fil insani a jikin mutum min al-a'da ne daga gabbai gabban ka 360 ne ko a jikinka ma minhu udun wahidin akwai gurin da gaba ce guda daya kal'anci kamar hanci abu ɗaya ne ai hanci gaba biyu bane guda ɗaya ne kawai ƙofofin da biyu amma ɗaya ne can yawwa in kana so ka gane haka a cire saman ka gani ki so da haka sai ce wani misali da harbi shi ma ɗaya ne wazzakari da azzakari al'aura wa yadbi ma minhu udwani a cikin gaban mutum akwai wanda guda biyu ne kala aune ne gaba idanu wani ujinoni da kunnuwa wani ne da hannaye wani jari ma huwa akwaru da zalik a cikin akwai wanda sun fi haka yawa ba bai za a tilafa insanin min insanin akar hada da odu wal wahid idan aka samu mutum da wato ya salwantarwa wani mutum wata ɗaya gaba da cikin wa'annan gaban awa zai ko guda biyu sai ce al'uduwai ne gaban nan guda biyu wanda bata diya ta kamila wajibi ne a ba da diya cikakkiya ma da ala lahu li rajulin min qalbayni fi zawji Allah bai taba sa mutum wato ya yi kiran da zuciya guda biyu in daddan da waya za ka kare da nan in karatu za ka saurara ka saurara zuciya ka biyu ce kana yi jima in na biyu na kalle sai ka ji sarakar gida ko ka koma can bayan da ba za ka tsago da gano ka ba kuje masu kallon ban ana karatu yari kan yawo an gane ko to sai yace wanda ba diyatu kamila kun ko idan aka ce ga inda gurin gaba ɗaya ne in sai mutum ya biya biya duka idan kuma gwabbai ne guda biyu to za mu ji wai za a tilaba adal auduwai duk gurin da yake gabbai ɗaya ne abu ɗaya ne kamar hanji saboda haka mutum ya cire wa mutum to zai biya biya cikakkiya domin karaba shi da wannan karaba da shi da ke har abada ba na placement kun taɓa gani wanda aka canja a hannu ba a yi sai ce wai za ta lafa ahadar uduwai idan ya ima a tara ɗaya da cikin gaɓɓai biyu ko gama ɗan biyu waje ba nisbun biya to zai biya rabi kamar kunne zai cire ba kunne ɗaya wai kamar wani da aka zo kwanan a wannan abu na wannan satin da ya wuce masu kwacen wayan nan da suka fito da suka zo yake ba su wai aka cire ba kunne ne wai kaku ba wai saboda baya ji kunne ne kwanan nan wai ya kuma nan gaba da su kwaci wani ya kace wani ya rika jin magana ba za a ce ya kace ne ba ko ne ya wani ya rika jin magana na rajin imani har ina fa yajibu diyatu kamila to sai ma da yake wato idan a ba da biya cikakkiya bil an bi ba ka ce da hannu wani ainihi da idanun biyu wa bil ainil wahidati nisfa nisfa amma ni da ɗaya ne za a ba da rabin biya miliyan hamsin da bakwai da rabi wa fi jibna jibnai ihdal ainihi nisfa jibn al jibn shi fata ta karkashin ido ko ta sama kun ya ce jibnai ihdal ainihi niswa idan ka sami fata ɗaya da cikin fatocin da suke rufe ido ta sama ko ta ƙasa aka cire guda ɗaya to za a bada nisfu wa fi jibinin wahidati min harubuha jibna ya kuwa kun ya ce sama da ƙasa kenan ko yanzu aka cire fatan sama da ta ƙasa za a bada rabi domin gaba ɗaya wurin su ne fitattu to su guda huɗu ne yanzu guda huɗu ne yanzu aka cire ɗaya ya zama wani bako sai a wafi jibinin wa'idan jimina ruwa ma ka samu ba da ɗaya ko ko ta sama ko ta ƙasa sai a ba da wani ubako sai a kasa wancan biyar gida hudu sai a ɗauka gida wajen miliyan talatin wafi a tariya ne ne ɗan yatsun hannu kuwa wani jilaini da na ƙafa a biyar tukamila za a ba da biya cikakkiya ɗan yatsun guda da jirin kenan sama da ƙasa hannu da ƙafa wa fi kulli usbu'in ashrun min al-ibli kowanne dan yatsa ɗaya kuma za a bada ni ashrun min al-ibli wanda ya buwa da nan a zalimi ya dai ni shine shiga ku guda goma na kaba ma guda goma to idan aka ce dan yatsa ɗaya za a kasa gida goma kaga ai raƙuma ɗari aka ce wani ubatin sai a bada raƙumi goma an ji wannan aiko yawwa wani rijilai ne addiyatu kamila sai ke wafi kulli usbu'in isbu'in mun faɗi wannan da muka zo a zama da ku cewa kana da luga tara goma ma wajen faɗa da yadda ka faɗa daidai ashirin min al-yuri za a ba da raƙumi goma wa bil asnani kama da biya haƙora kuwa za a ba da biya cikakkiya wa fi kulli sinnin kamsin min al-ibli haƙora talatin da biyu ne kowane haƙori ɗaya za a ba da raƙumi biyar da haƙori da wani abi da ana wannan da za ga saurin hannu za su dina wallahi wani abi bakar bin ubaydillah ibnu umar an umar an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yake fil anti adiyati biyar hanci shi za a ba da tsawa to biya cikakkiya idan to aiba dad'uhu idan aka kwakule wato aka kwakule fatar gaba daya liyatin min al-ibl gaba da ya ce wa mutum batar sa sai kofofin hakin kawai to za a ba da raƙumi ɗari wa bil yadi kamsura amma hannu ko za a ba da wato guda hamsin hannu wa fi rijili kamsura kafa ma haka wa fil aini kamsura sannan ido shi ma za a ba da raƙumi hamsin wa fil ammati sulusin nafsi kun ji ko shi kuma wato al'umuma kenan ita kuma aka taba kai to za a ba da ɗaya bisa uku na na rai na taba kai domin ba ita ta aka tabo yanzu wa bil za'ibati to akan ma idan aka zo kan sai aka samu wato wanda alja'iba daga aljawbi kun gane shi kuma yanzu wanda take ya taɓa wani ji kamar kirji ko makogoro ko baya shi ne aljayi fa abin da yake aljau abin da zai iya kaiwa ga wato wani rami yanzu aka taɓa bayan mu ai zai kai da ciki ko kirjinsa ko makogoro ba wani zai kai da ciki to shi ne aka shi ake kira aljayi fa na faɗi wannan ne dan kai domin aljau abin da yake wajen rami ta haka za ka bari kowa shi ne aljayi fa wanda ta kai cikin makogoro ko baya shine aljaiba ta ɗaya kenan sannan sai yake a oke dan dan baya shi kuma almunaki nasi shi kuma da annabi turowa shi ne wanda aka ciro fatar mutum da rama har sai da aka taɓo kai annaka ne sanan zaka rike ji ba kalma almunakila wanda aka cire fatar mutum aka taɓo makai shi ne almunar an kore shi kalmomin suna kan gaba ba ya kasu guda goma ni ko ke da fassara ta amma yanzu ka fara rikewa a nan almunakila abuwar wanda aka cire kai shi ne almunakila cirewa aka cire kai shi ne almunakila kamsin kamsa ashara za a bada wato goma sha biyar raƙumi goma sha biyar to sai almudiha ita ma daga kalmar annahu alwadi abin da yake a fili shi ne aka mutum rauni ya ce da aka zaro kashin a fili shi ne almudiha wanda ta bayyana ta bayyana da kashin mutum ita ce almudiha ita ma daga alwazahu din za ka gane kalmar kamsin za a bada an yi mutum ciwo a lokacin da an ji ciwo sai ga kashi kashi mai bari kan ko da a hannu ne ga gurin mai bari kafin duk ya fara fitowa ya ɗau lokaci ya ji mai modiya ita ba za a bada rakumi goma sha biyar wa fi sun ne kamsin akwai wani ba za a bada na kamsin ko almudiha sai muka ce kamsin haka muka ce ai o yawwa wa fi sun ne kamsin sannan muka ce za a ba da biyar almudiya sannan wasu sun ne kamsu ba kamsu da ba eh sannan a haƙoƙi ma za a ba da biyar mun faɗa ya haƙora duka ne za a ba da biyar kaga sai aka kasa kowanne haƙoƙi ɗaya da kuma biyar wa fi kulli isba'i min ma hunalika ajr hadi kowanne isba'i kun ji anan da yazo bai ce usbu'i ba yawwa kowanne dan yatsa idan dai da wayancan da muka faɗa za a bada raƙumi goma wala bi bakin muhammad bin amr bin azmi ana bi an jaddi an da bi kana bai zama annahu kataba ila ahli yaman ya rubuta mutanen yaman cewa bi kitabi ya rubuta musu wata takarda wasiƙa fi da fara'i ita akwai abubuwan da ke na farilla wa sunan da na sunnoni wa diyati da biya wa biya shi zai rubuta cewa kamar mun bi wannan gabar adabu da musulunci cewa annabin nafsi cewa duk wanda ya kashe rai addiya ta bi atin min al-ibri ne ba da biya raqumi guda 100 wa fil anbi idza wa'iba yad'u addiya idan aka kwaku ne hanji shi ma za a ba da biya ba da hanji mai fatar za a ba da o'iba aka yirgirgi yad'u na ramu to za a ba da biya cikakkiya cikakkiya kuma raqumi 100 ne miliyan 115 mun an fi gane kuɗin da nisa da ke faɗarsa eh miliyan ɗari da sha biyar sai ce ne wajen lisani addiya shi ma har ke gaba ɗaya ce ba ka da wani ba shi daya ba gaba koda mace da za a ce kana da wata ko yawwa ka gani ku zo da aka yi ta kadai ce kawai ku za a ba da biya ita ma cikakkiya wafin shafatai ne addiya yadda guda ne za a ba da biya guda ɗaya ba rabin biya wafil bai da sun yi addiya bayan nan guda biyu shi ne da aka yi kira ya shi da ƴaƴan maraina sai take shi kuma za a ba da juma diya wafil zakari addiya aka al'aura ita ma in aka cire mutum za a ba da diya kaga wa'annan ko an ko an biya mutum diya an gama kaji ya mutu wafil sirri addiya subhanal code a ya kamata a biya biya ayyar shi ma gaba ɗaya ka tashi da yayi Allah ya ce shi ne gadon baya kenan ya kawai in bai da sulbi wa tara'i wa bil aynaini addiya idanu biyu za a bada biya wa bi rijlil wahidati nisfu biya kafa guda ɗaya za a bada rabin biya wa bil ma'mumati to kun ji da nan ma'muma ita ce raunin da aka yi wa mutum a ta'a kun gane ko yawa tsakanin tsakanin raunin da ake mutum a kada kwakwalwar da kawai fata ce take ga shi ana gani fata ce kawai ganin da shi ne ma'amuma shi ma za a bada sulusun biya sai bisa hu wajen ja'ibaci mun faɗi ja'iba shi ne wanda za ta tabo jinka shi ko makogwaro ko baya sulusun biya sai bisa hu wajen munakkilaji mun faɗi da ita ba wanda za a cire mutum kashi gaba ɗaya خمس عشر من الإبل دعوة رقم شاجر وفي كل إسبوع ko usbu'in min al-asabi min al-yadi wa rijli ashr min al-ibli ko da dan ya tsana hannu ko kafa za a bada rakumi goma miliyan goma sha biyu ko sha biyu da rabi wa fi sinni khamsun min al-ibli haƙoƙi za a bada rakumi biyar wa fil mubi'ati khamsun min al-ibli ita ma mubi'a wanda aka kaɗa biyan zuwa fili ita ma za a bada rakumi biyar to mun ji wannan ko ba zai zuwa bai gama ba diyatu manabi'il aba an gane ko to sai yake bidar wasu gabbai masu amfani a jikin mutum idan zaraba insanin insana idan mutum ya daki mutum ba shi nauyi cikin ƙarfi lakin shadidi da sura annabi yake wato sarkin dambe mai kada mutane ba shi ne mai ƙarfi ba ya zama wancan nan kokawa ba ya mutu kwanan nan ba shago ba Muhammad Ali to ko kai ne Muhammad Ali ba Muhammad Ali ba shine da karfi ba a addinin musulunci ya innama shadidi alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab eh wannan zai iya danne zuciyar sa yayin fushi shi ake kira mai karfi a gurin addini to sai yake ba za ba aqlu wuce hankalin da mutum ya dace mutum ya hankali daga nan sai losing breath aw hasatin min hawasi ko ɗaya daga cikin vital organs da ake faɗa shi ne hasa wannan abin da yake kai wa mutum saƙo guda biyar ɗin nan sai ya nike ka san yi kamar ji ga su nan au ba san yi ko gani au san yi ko sense shaƙa ƙanshi hanci ya shigo ko yawwa au zauƙi ko tes ɗanɗano au kalami ko magana bi jami'in hurufi gaba ɗaya a rabon saboda nau'in jeron jeron zuwa iya faɗar fa to gane da siya ba ya da ku to fi kullum min zalika biyatu kamila to kun ji a wayannan gaba ɗaya alawawa su kam kamfi gaba ɗaya su za a ba da biya duka dan Allah ka duba musulunci yayi an aufin kala sami'tu shaykhan qabla fitnati ibn al-ajab Audu yace na bi wani gaci ne kafin fitinar Ibn Ibn al-Ash'ab tabaru yace bana um bana aktu na ta yace ina annabi shine sifa ina sifar ke sifar sa cewa fa qalu ke ce zalika abul muhallab am wa abi kilaba shi wanda yake magana shine abul muhallab wanda ake kiransa babba ne na abu kilaba kana yake rubiya rajulun bi hadarin jura'ati an je wani mutum labari ne za a bayar sai an gaya ba inda ba abin ya faru yadda an jefa wani mutum da dutse da aka jefa shi da dutse a kansa ba za haɓa san uhu sai dai ne jin sai dai sai dai ne bi wa lisanuhu harshensa ba ya tabu wa aqluhu da hankalinsa wa zakaruhu al'aurarsa ba ta tabu falamma falamma ya karabi nisa ba ma ya iya kusantar mace fa kaza fi umar sai na umar yake to za a biya biya ne bi arba'i biya ce sai da ta biya kun yadda ake taklifi ko yake biya kashi hudu za a biya eh ba kai ba ko ki biya biya nata la haula wala quwwata illa billah ai da musulunci ake ko wallahi wallahi ba neman mukaji ko me za a ba za ka ga wani ba kai ka riga miliyan nawa ne zaba ala miliyan da ne hudu alal akalli 160 eh ta biyar da hudu sai za haɗa da ita miliyan ɗari hudu da su can in sanata da yi kadarorin su ya jiya wani kuma ba wallahi to haka shi musulunci to bari ku ji wai za a fuka ya ta aini da awar ga wani hukunci mai kyau idan aka cire idan mai ido ɗaya dama ɗaya ne sai aka cire matsayin shi zai ce wasu ya biya su kamila biya cikakkiya za a biya ka za mu dalika umar wa bin huwa abdullahi sai na umar ya shi wannan hukunci isa ake cewa duk wanda ya rage zai mun cikin da sai na umar ya taro ma shi wallahi domin sai na umar ka karanta akbar umar ka ga ake in kana karantawa iya labarin umar da yake yi mulki ko in kana karantawa wallahi ba za ka ci shawara duka fita saboda yadda ake abubuwa kala kala ba inda za ka ka gwangwaje a hukunci irin tarihin Umar babu to sai ce idan aka ce mai za a biya biya kamila sai na umar yayi wannan hukuncin dan sa Abdullahi dan Umar sai na Ali shi hukuncin sa kenan an ka ta da kala da mutu a ba mijilan kada da yake naji Abu Mijilan kare yake sai to Abdullahi bin Umar an al-Awas in kawai naji wato Abdullahi dan Umar an ma tambaya akan Amr wanda a'awar mai ido ne wanda aka cire mai ido فقال عبد الله بن صفوان عبد الله بن صفوان يقول قضى فيه عمر رضي الله عنه بالدية سيدنا عمر كان كتاب Allah ya kara masa yadda ya yi hukunci da cewa za a biya biya wa kuntu shi mai tambayar abu mujina sai yake inna ma al-ali ibn umar yake kaga ni da abdullah da umar nake tambaya ibn umar nake tambaya cewa shi ba sai na ba sai a ga ya hukunci umar to bari ku ga mu da bai fa ga ne yace a walaysa yuhad bi tuka an umar wai wannan magana ibn umar sai yake ba ba yana ga ma umar ya ce ba cewa Umar ya ce sai kuma kai rubi zamu yi ce maka bi in ce ya kare ai baka ji yana ga ba Umar ya ce ba la hawla wala quwwata an ka ta da an kallal an aliyu annahu kana yaqulu bil awar ya kasance sai ma yana cewa dangane da hukuncin mu ido da ya fuka ya dani idan aka cire mai ido idan ja a kana diyata kamila in ya ga dama ya karbi diya cikakkiya wa in ja a kana hisar diya in ya ga dama sai ya karɓi rabi wafaka a bil ukura inda ainai lifaka kun ji ko wafaka a bil ukura inda ainai lifaka ya ce a biya a cire idan ɗayan shi ma wanda ya cire mai idan shi ma a cire mai idan ɗaya eh shi ne abin da ake nufi kun fahimta da kyau ko a karɓi rabi daga abin da ya yi yanzu kuma a cire shi ma idansa domin da zai hira da ya cire Allah ya sa ku gane hukuncin cewa duk da aka bai bidiyan da ya aka cire man biyar to me yake da an cire biyu shi ne ya ba da hukunci yake ne ga dama ya karɓi rabin biya sannan sai kuma rabin kuma a cire wancan shi ba ido daya kun yi wani hukunci mugallar ya karɓi rabin asali za a ba shi biya ne cikakkiya to idan yana so wancan ne ya ci gaba da yawo da ido ɗaya sa to sai ce a biya shi rabi shi kuma ya amfana da kuɗin tun da dai already ya yi mita in kuma baya so so yake su zama tare to shi ma ya bari a cire wa duka idanu ko ya tafi niyya complete to tambaya wani zai ce to idan da ya zo yanzu cire ma idan sai ma rauni a idan da baya yi ba yaya idan dama baya gani da ya zo garin fadar zai ya rasa shi ya kwaku ne biyar ne ne hukun ai hukun shi yana nan ai abin da musulunci baya so kai hannun domin hukuncin da za a ɗauka in da idan ba aka ce za ta faru sai an man hukunci saboda ya ɗauka ai yadda na cire dama baya yi to wai ka cire ba kamar ba abin zaman domin rashin gurbin idan ba ai wuni ne yawwa shi kan da muni zai kai saboda haka shi musulunci maganin barkar a fara abinda baya so ke to bari mu ji dan mu ƙara ta wannan naga mu ji wannan abubuwa yafi shidad biya ta rauni shi kuma abin da ake kira ga al-sajju shine rauni da aka yi shi a fuska ko ka za ku ji sujjar nabi sallallahu alaihi wa sallam fi gadwat uhud awa annabi ko roti a yakin Uhud. Annabi Ali da Rasul Salam har yaba duniya hakoran sa na gaba a kai yake. Har yaba duniya. Al-Sijat hiya al-isabat allati taqa'u bi ra'si wal wajhi. Shikenan. Abin da ake kira Sijat, Sijat shine raunin da ya bara a ka ko fuska. Ga shi nan gurin da nake so mu rike. Wai ya aika wato arwa nau'i goma ne. na farko alfarisa in ka ji kalma alfarisa a fiƙi ko hadisi wajen da shi ta shiru aljindu wala ta jini ita ce wanda ta ta kwakule fata amma kuma jini bai fito ba sai burosin eh aka kurje ma fata a garin rauni amma jini bai fito ba ana samun wannan ko ko a kayan bari sun san wannan za ka ya kurje ma ya sa takalmi mai kusa ya ma rauni da shi na biyu addani ya shiga ya shiga addani ya kaga ni ai daga addamu ne wayan da kike da ni wanda jini ya gudu الثالثة دوكو البادئة وهي التي تشق اللامة شقا كبيرا إذا كنت تاذا نامة أو تاذا من جرمة إذا كما تأكو هدو المتلاعبة وهي التي تبوت بالله والتي أخي رامي أشكي نامة إيه رونو حسين إيراني أشكي تجر التمحاق وهي التي يبقى بينها وبين العجل الجلدة والأسنقة wanda abin da ya rage tsakanin wato tsakanin raunin da abin da aka yi kawai abin da ya rike wato kashin wata yar fata ce siririya kawai siririya fata ce kawai ta rike kashi an gane ko sannan dole fa hadi kamsu hijabi wayannan su guda biyar laifa biya kisan ba kisasi a kansu kun ji wannan da ya kun ba shi wala aikin ko diya muqaddarun da za a kaddaro wata jibu biya hukumatu kawai abin da ake so hukuma ce za ta yi eh alƙali ne zai kalli wa bayani yake
Mai ɗauki kuma da wannan ko ba da wannan da wannan matashi na biya a yanzu ko a gaskiya.
Allah ya ba wannan masu jin ruwa su kakin bari. kowanne shi sai ko da ke mun je mun shiga sallar isha su ba sallar ke zuwa ko muna fara sallar isha sai su layi su kaji sai sai ne duk wanda aka zo sallar isha ya kulle gurin simple har inda sallar zaki ba kuma sun gama su kulle su da sauki amma kawai ka a yi sallar an gane ko kun ga wannan hukuma za a bawa kai sai a kan kasa yi ma bayani dogo ba sai mun biya ki ba to za a bawa alƙali ne zai kalli ne zai kamata a yi to sai yake na shida almubiha wa hiya allati tablughu ila al-azm shine wanda ta kai ga aji wa fiya kamsu min al-ibn mun yi wannan kaji ya fito a fili to ga wata ba mu san ta ba sai yanzu al-hakima wa hiya allati tuhakkimu al-azma ita ce wanda take karya kaji ai tafsiru take karyawa wafiya ajiyar min al-ilmi ita kuma za a bada an kare da shi za a bada sakumi goma ta takwas al-munakkila mun faɗi wannan wanda ta cire ga jin wayyar lati yunqalu min al-azmu ita ce wadda ake kira kaji gaba ɗaya min mawdu'in ila mawdu'in daga wannan guri da koma wani guri gaba ɗaya an kira kajin ba wafiya kamtu ashara min al-ilmi za a bada sakumi goma sha biyar ta tara almamumatu aw al'ammatu mun faɗe ta wajen da shi la yabqa baina wa baina dimas illa jiddatu raqiqa ba abun da ya rage tsakanin ta da dimas kokalwa kuma wata fata jiriya ba ana ganowa amma fata tana da lufa da wannan ba ai kodin shi kodin ai ba ma kaga ba ba cikin ai ba ba cikin kokalwa ba kodin fata ce kawai ta lullube wannan ƙwaryatar ɗin ko kuɗaɗe ƙwaryatar. Yace ma da yake wasu ya fi lokacin biya za a ba da sai bisa uku na biya. Ana warkewa ba ana jan wahala. Domin illa ba aka samu jini ya haɗu to mutuwa ne ko ya hauka ce ya wani. Na goma adda ne ba daga jin kalmar jima wani yalla fi ta bulu kuɗi ba to ita ce wanda ta taɓa ƙwaƙwalwar kuma ne. Ina za ka ja ma alkalima su dane ba hakiwar wato ko dan da yake ita kokolwa da kake ganin da kashi biyu ta kasu bangaren dama akwai aikin ta na kuma akwai aikin ta da ji da gani da waye duk suna bangaren abu da ya shafi dama akwai da da jego kai zafin kuma da za a rike yana abu shi ba wanda yake hadda da yana kallon alkur'ani ta fi gaba domin duka gaba ɗaya domin daga nan za su yi aiki sai su kai wa kwakwalwa kai wa zuciya an fahimta da kyau ko ana buƙatar kuma sun duka wanda ya ɗau ƙur'ani yanzu ya rika kallo ya yi da zai hadda yana kallo hadda ta tabu zama tabu zama domin ya haɗa ayyukan duka ayin nan da ke son da cikin mahali wadda Allah madaukakin sarki yake ga magana cewa Allah madaukakin sarki ya halice ku fi budurun ma ta kula ta alamu ne sai a ko waje ala lakum sam'a wal awsara wal afida kaji ta da uku duka uku to wannan uku ana bukatar su duka waje ala lakum sam'a wal awsara wal afida saboda haka ana bukatar mu je zuwa to shine wa fiya aidan sulutu biya biyatul jarifa to ita kuma jarifa ba al jarifa hiya kullu ma yasiru ila al-jaw dama na faɗa duk wanda za ta kai zuwa ga abin da yake mazarari kamar ni kamar ne wato ciki na kamar ciki wa zaharin da baya wa sanirin da kirji wa halkin da makogaro wa masanatin ne magana wurin ajiye fitsari bilada shi ne magana mafitsara ko sunan da ke nan ko mafitsara وفيها ثلث الدنيا لا بعد ذلك أكل الدنيا لما في كتاب عمر بن حزم دور عمر بن لوتين ونو وثيقة عمر بن حزم عبد بن مكيا وفي الجار فتي ثلث الدنيا بيت المرأة هي المكفى بيت المرأة إذا قتلت فقع النصف بيت الرجل إيه إذا كتب متي أو ذا كما كان الأرض بالأرض والأنثى بالأنثى أما لكريم لكريم لكريم والنصر
duk wanda ba zai san na da ya fi yiwa ya wata da ya ba wata da ta to a wannan wurin ne ba
al'abdu bil abdi aka ce wal unsa bil unsa domin zuwa ga iliya ba haka ake ba kuma ga zai je mutum ya ce inda za mu aka ce sai ce a nemi wasu mutum biyu don ɗaga da sai a yi jinin mu ba iri ɗaya wani da nau saboda haka sai a nemi mutum biyu ko goma a cikin ƙabilar domin ƙabilar mu ta fi kyau sai Allah ya raba rigima ya ce al'abdu bil abdi wal unsa bil unsa yawwa to sai yake to za a yi wannan biyar da rajuli bisu biyar da rajuli rabin biyar na miji za a biya amma kai wa kadalika biyatu atrafiha wa jira'atiha haka nan sassan jikinta da kuma rauni da aka yi mata shi ma alam yake yana nan akan rabo min biyar da rajuli wa jira'atihi dangane da biyar namiji da kuma wato rauninsa an kirayi misala a tani urwa wannan gari din ba ba shi zo da ba mu da lokaci shi ne na alƙalin wanda ya hukunci idan da yin aligo yawa sai ce a tani urwatul bariki min inda uba urwatul bariki ya zo daga gurin da yana amar anna jarahatin ja wanda za ta tsauri da kulli cewa rauni nan maza da mata ana daidaita shi ne wajen asilli haƙori wal mubi'a da mubi'a raunin da aka yi aka ga kashi a fili yawa وما فوق ذلك wanda yake sama da haka kuwa qadiyatul mar'ati ala nafsi biyan namiji a sama ce take rabin da namiji min biya ce rabin da gadiyar namiji biyatu ahlul kitab mun ji wannan biyar ahlul kitab ba biyatu ahlul kitabi idan qutilu khada'at wa kaje ta abu kuskure nisbi biyatul muslim za a ba da biyar rabin biyar musulmi qadiyatul zakari minhum nisbi biyatul muslim biyar namiji daga cikin rabin biyar mutum musulmi namiji wajiyatul mar'ati min nisa'i nisfu biyatul mar'ati muslima shi ma a cikin matan su shi ma nisfu biyatul mar'ati muslima idan mace ce dai ana ana amma bin ja'i bin aisha ana bi an jaddi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza annabi yayi gudun cewa anna akala ahlul kitabai cewa biyar ahlul kitab yahudi da nasara nisfu aqlil muslimi muslimi za ba da biyar rabin musulmi wa hum yahudu wato wannan sara shi ne yahudi da nasara yadul jamili diyar dan jariba idan matar jamili bi sababin jinaya idan jariri ya mutu dalilin wani laifi ala ummi da dangane da wanda aka yi uwarsa wa hum wato wa hum yahudi wannan ta a wuce abuwan amdan da gangan kana da ko kuskure walam ta mutu ummu amma uwar ba ta mutu ba dukan da aka yi kamar faɗan nan da ake tsakanin kishiya da kishiya wata janyo kannan ta mata duka irin wannan abubuwa to amma ba ta mutu ba sai ran dan ciki ya mutu wata ba fi gurra to wajibi ne a biya biya ta gurra kinewa wato bawa ko baiwa sawawu in fasala an ummihi wa karaja maridan duk kan ya fito bari sai a lokacin ya fito a mace amma ta fi wadanya ko ko a cikin ta mutu wata za a zangarin duka saboda rigimar a lokacin ta yi nakuda ta kama kan ya fito a mace bayan da tana zuwa antenatal din ta danta kullun lafiya lau yanzu ya mutu da zai tun biya wa jawabu kana zakaran am unsa duk da yake namiji ne ko mace bai za ma ta tilmar ake aidan fala hajiyatuha idan ko bayan dan ya mutu ita ma matar ta mutu to biya biyu za a biya musulunci malam abar ana yi hurera wallahi ba ana yi ba mun zauna lafiya kowa zai tafi lafiya galau za ka tafi da waya ka hankalin ka ko sai inda za ka ana ji wurin da kare ita ta lafi mun a tani min hudai abu wurin da mun bi wannan hadisi mutum biyu sun yi fada daga mata guda biyu sun yi fada a kabilar hudai bala matsi dawo bal ukura sai sun ji kudi da hajjin da biyu wa kada la ta hawa ma bi wadan ya kaka ji kaka da dan cikin da fasamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aka kai kara sai rijiwar gurin annabi alaihi salatu wasallam fa kaza annabi yake jamiliha abdul awama sai annabi ya hukunci cewa duk dan cikin da za a biya biya bawa bawa namiji ko ba ko bai wa ne wa kaza biyati almar'ati ala aqilatiha biyar mata kuma yake dangin ta su za ta biya na bangaren uba ko su za ta biya miliyan ɗari ɗari da sha biyar wa zaka waladaha wa man ba'ahu annabi alaihi salatu wasalam wato ya gadawa wato ɗanta da wanda suke tare da shi ko kuma ɗanta da wanda suke tare da shi suka gaji wannan dukiya ya gadar musu ba amma idan ka rage hayyar amma idan ya fito dan bayan sanadiyar dukan zai fito a raye sun ba mata sannan bayan ya zo da rai ya yi kuka sai mutu wajini shi ya tuka dila ka ce an biya biya shi gaskiya ai lokacin haihuwar ka bai baka zunguroyi sai an biya biya shi gaskiya ba in kare zakaran waje ba ni ake ba iri idan namiji ya ji an biya raƙumi ɗari miliyan ɗari da sha biyar an fi gane kuɗin ne wai kana usaba kamsuna in mace ce sai a biya biya wato miliyan hamsin da wani da bakwai da rabi li anna ta yakanna mauta hudu da jinaya domin mun tabbatar da cewa abin zo karshe ne ba mun tabbatar da mutuwar ta hanyar laifin ba a ba gairar jami ka gani sai kama da wato gairar jami wani aljami wato wani wanda wato yayi kamar daidaiya da wani wanda ya ba dan dai ba ya ce miji da wannan kamar ba ba ka kace shi a ba ga yaran jari an kwata dai da wanda ba jaririn ba cewa kamar wanda yake cikakke shi ne ba ba ga yaran jari awwal da muka fara dai Allah ba mu ladan ba wanda muka yi kuskure Allah ya ji mana in ga Allah ta'ala ya tafi ne zuwa ji mu dora muna so mu yi sarka mu ja karatun ne don mu sauke kafin aji da ya kuma mu yi na ya ai a gurin alƙali saboda girman laifin ka fahimta da kyau ko girman laifin shi alƙali shi zai kalli magnitin na laifin idan ya zo shi ma a ta'aziri ko aka bawa alƙali ya ta'aziri ko har tun daga harara har kisa ne biya Kaji a ƙasa wannan gurin da aka zo cewa saboda ba zai yi a kwatanta ba girman laifin ka a kai ya kai yanzu a iya zuwa gurin alƙali ya kalli wannan duk wannan taron da aka yi ya ce a biya biya ta miliyan ɗari da sha biyar kuma ya ɗaure shekara arba'in a burga ai duk ba wannan a ciki to shi za aka babbar saboda to ake alƙali ya kalli ne da kan mamaki ya yi masa mugu wato kamu ya yi mar abubuwan duka ka fahimta da kyau ko shi za aka babbar maka shi ne dalili na'am eh haka haka Fili ɗin da kaza. Ai a gurin a shari'a kawai sanadiyar wannan faɗan ne gani. In ko da a ranar ne za ta haihu kawai sanadiyar. In ka an kyale ta ko ki san ne zo lafiya lau. In ka an kyale ta san ne zo lafiya lau. amma in ba haka ba ba ruwan da wai lokaci ai yi shi ma cewa expected day of delivery ba tabbatarwa ya ba expectation day da haka wannan kuma tabbas ne duba aka wannan kuma tsammani ne ba ruwanmu da tsammani laysa al-khabaru kal mu'ayana la yajibu yaqina alaykum la yazalu bi shak yaqini ne wannan cewa an yi dukan nan aka haihu zai iya yiwa akwai additional ordination of 14 days ba ka tantan cewa za a haihu yanzu ya ce za a iya haihuwa sai ce ba akwai possibility a ƙara sati biyu wani lokacin ba sai kaga an fara wata ba wani lokacin sai aka bi da PS ma to saboda haka ga wannan duk ba za a kalle shi ba abin da ya sa shari'a so take ka ɗauke hannunka da kan mutum eh shi ne kawai shi ne dalili janye hannunka kar ba a bagarin barkar a fara sannan ka fahimta ba la abba duk inda ka ji shari'a ta bawa alƙali ko yanzu ake alƙali a amfani kai wato hidima eh ba ta kai so ake kallon girman laifi ne kada ga maka za ka ji an ce to bayan kaza kuma ai kaza za ka ji wasu abubuwa da za ka ɗaure ba kai za a ce wata to sai ka yi to laifi kaza shekara goma sha biyar bayan kuma ba tara sai kuma a fara kawo wani laifi a ce shi kuma shekara arba'in shi ma ba tara sannan kuma laifi kaza da tara amma kaza laifi kaza kuma gudana ɗari a gaban jama'a duk wani wayan na abubuwan haka ya ya ke so yi amin da kai ai yanzu za ka mu za mu shiga alƙalanci shi za mu shiga sati da zuwa za ka ga yadda aka ba su fawa abu ne mai har a yi amma kuma suna da fawa saboda wani riga ce ta Allah yake arawa riga yake da hatsari kuma yake da wato abin nan ka fahimta ko abubuwan da kuka faɗa ne Allah ba mu nan wannan kuma Allah ya kafa cikin sarki ya yi muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen da dawawa ka zo don ka madaukaka Allah ya zo da kasar mu lafiya ya ku kuka da ake mai Allah da yin sarka da sunayen da dawawa Allah madaukakin sarki da za ka mana da dai wannan bawan Allah da ya zama shugaban kasa aka zaɓe shi ko kana so ko ba ka so Allah madaukakin sarki ya sa ya mana abin Allah ya sa ya zama mana alkhairi Allah madaukakin sarki raunin da da wasu da suke kallo Allah ya sa ya amfani da shi wajen sai ta mana. Muna roƙa Allah da suna yin jawawa da abubuwan da ake bi tsoro a kan Allah ka gaji. Allah madaukakin sarki ka sa ya gane mana alkhairi. Muna roƙa Allah da suna yin jawawa da gobin da wanda ka waɗanda suka rage za a zaba. Allah dan ki sarka. Dan suna yin jawawa Allah ka ba mu na gari. Allah ka ba mu wanda zai tausaya mana. Domin wannan zaɓen shi ne ma wanda ya fi kusa da mu. Muna roƙa Allah da suna yin jawawa dan ƙarfinka. dan ka hariya ka Allah ka ba mu nagari Allah ka ba mu wanda za su zauna da lafiya muna roƙo Allah da sina yin kyakkyawa da tsohon ka madaukaka kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya hadirin Najeriya da kiristoci da suke su kawo matsaloli Allah ka maganta mu muna roƙo Allah da sina yin kyakkyawa da tsohon ki wanda yake bibiya yanzu zai ga suna so su kunna fitina sai da su kai a wannan yanayi to muna roƙo Allah mana hutun sarki ya maganta mana Allah ya rika sakar da lafiya muna roƙo Allah da kina yin dawa da kokin da wanda kuka waɗanda suke mana wasiyi da addu'a ina da kai wurin da muka wasiya da addu'a da alkhairi Allah ka biya musu bukatun Allah mana hutun sarki da nuna mana gaskiya gaskiya da kuma mu ikon banda marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya gidan da lafiya Allah ka inganta lafiya iyayen mu da malaman mu da suka ga mu gidan gaskiya Allah ka gidan da gafara ba kira Allah ka kara wasu da wazana da amfani muna roƙon Allah da suna yin kyakkyawa da tsohon da wata suka waɗanda suka sa aure a gaba da da aure ta kuma gaba Allah mai ganar da mata kan ma Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya wani rijiya muna roƙon Allah da suna yin kyakkyawa waɗanda suka sa aure a gaba da da aure ta kuma gaba Allah ka tallafa mu masu neman jari da sana'a da aiki Allah ka taimake su Allahumma aini na ji aure ne na ba su da ummatana wa da ta umurina wa ja'ali la yadina fi min khafaka wa taqaka wa tabaraka ya rabbana alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كان ربي ربي التي عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين